الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي sha biyar ga watan biyar ko hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 17 ga watan 11 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2024 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin suratul tauba a shafi mun tsaya a satin da ya gabata a shafi na 205 a aya ta 113 zuwa ta 114 wajen faɗar Allah wa makalin da bi wajen aya ta 112 zuwa ta 113 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala da mu tashi akan wannan ayar don yanzu ne za a fara bayanai akan ta gadan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce ma kana lin nabi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نعم كما يدمك سني muna ɗan taɓo waɗansu ɓangarori da suka shafi matsaloli na zakka hukumce-hukumcen zakka qadaya mu'asira na zamani a satin da ya gabata mun tabo bayani kan as-sanadiqul istithmariyya wato wani asusu da ake yi amma na kasuwanci ba irin na banki ba shi banki baya kasuwanci sai dai baka kuɗi shi kun ga kuɗi ne za a hada don a yi kamfani muka yi bayanin yadda yake muka ce malamai sun ɗauke shi ko a ɗauke shi matsayin mudaraba ne za a yi ma'ana da kai da mai kasuwancin ga abin da akwai ko kuma matsayin wakala ne kai ka ba su kuɗin ka ne a matsayin za su yi maka aiki ga abin da za ka biya su ko ba haka muka yi bayani ba to yaya zakkar shi take sai malamai suke cewa idan aka zo wajen zakkar su za a hankalta ma wani bangare ne shi wannan asusun yake aiki idan ya kasance yana bangare na kere-kere ko yana bangaren noma to za a mai da tsarin shi ne zuwa ga aikin da yake yi. Misali, idan ya zama to kuɗi aka saka, aka yi noma, yanzu an samu kayan noma, to, kayan noma ai su ana fidda musu tasu zaka ko, sai a fitar da ita. Idan kuma sayar da kayan aka yi aka dawo muku da kuɗi, kenan sai ku fitar da zakar kuɗaɗen naku in kuna da kuɗi lokacin da za a fitar da zakka. Amma lokacin da za ku fitar, idan abin da ake fitar ma zakka ne, idan yana yiwuwa a raba matar kashi sai a saba matar kashi wa atu haqqahu yawma hasadihi ko yawma hisadi ba sani ko mun fahimta ba idan kuma abu ne wanda yake a shari'a bai da zakka misali tumatiri ne misali an zo an wato noma ton dubu na tumatiri kaga ai kayan danyen kaya ne a to ai za a sayar da shi a kasuwa to in an sayar ai za a dawo muku da kuɗi to a wannan lokaci sai ku fitar da zakka ba sani ko mun fahimta ba tunda akwai zakkar kuɗi in babu zakkar tumati mun gane wannan da kyau kawai ne ya dubara kun san wasu jahilai sun kace wai musulunci ya taimaka ma manyan ƴan kasuwa ya tsananta ma ƙananan ƴan kasuwa ko manoma aka ce aka yi haka suka ce to ai idan mutum ya noma hatsi misali suka kai tiya ɗari uku wuski biyar sai ya fitar da zakka amma da mutum zai noma tumatiri misali ton dubu babu zakka a kan shi kaga wannan wauta ce su ku san cewa shi tumatirin nan ba abu ne wanda za a kai shi kasuwa a sayar idan kuɗin suka dawo idan mutum yana da kuɗin da zai fitar da zakka in lokacin fitar da zakka ya zai yi zai fitar da zakka daga ina ne musulunci ya manta da shi jahilci kawai sai kuma abu na biyu idan ya zamanto wannan shi abin nan wato wannan sanduki ko mu ce asusu da aka buɗa na kasuwanci ne zai yi ba ba noma zai yi ba ba kere-kere zai yi ba to nan kuma sai a hankalta ma wato abin nan in kere-kere ne kayan da aka sayar a kasuwa ai za a sayar da su in motoci ne za a samu kuɗi lokacin da sai a yi zancen zakka idan kuma ya kasance kasuwanci ne za a yi a sai kaya a sayar a sayi kaya a sayar yanzu nan ba kere-kere bane ba noma bane to nan kuma sai an ka hankalta ma wato kenan matsayin mudaraba ne ma'ana kenan kowa yana da nashi rabo za a raba a bashi tashi riba to yanzu idan aka raba aka bayar to yanzu shin zakka shi kamfanin ya zai fitar da zakka ma'ana waɗanda suka ba da dukiyarsu ya za su fitar da zakka shi asusun ko mai asusun ko masu aiki a cikin asusun su ya za su fitar da tasu zakka ina fata ana fahimtar ta to shine malamai suka tattauna akan shi waɗansu suka ce to zakkar tana akan shi wanda ya buɗe asusun an gane ko shi zai fitar da zakar dukiya to amma wannan sai in an yi sharadi cewa fitar da zakka domin idan ka fitar da zakka cikin dukiyar mutum bai da ba akwai matsala ko ba ka da bane wasu kuma suka ce a'a zakka ta ribar da za a samu wato ribar da za a samu to zakkar tana ci mai kan mai dukiya kenan idan shi kamfanin ya fitar ya ba ku riba ku za ku fitar da zakka amma wannan bai hana shi kamfani dukiyarsa ya fitar masa da zakka tunda dukiya ce in ta yi balagul nisab amma sun ce babu zakka akan ita dukiyar don shi wanda zai aikin ba dukiyarsa ba ce kenan ku da aka ba riba ku ne za ku fitar da zakka shi can cikin ribar da ake bashi ai yana mallakar tashi dukiya to can kuma shi ko sai fitar masa da zakka ban sani ko mun fahimta ba ina fata an fahimce ni to wannan maganganu ne da malamai suka kawo ɗalibin ilimi zai iya wato abin nan to sannan kuma idan muka kalli cewa shi wannan kamfanin ko mu ce shi wannan asusun mun dauke shi a matsayin ba mudaraba bane ma'ana ba kowa ana buga bane a bashi rabo wani matsayin wakala ne na wakilta ka kai kasuwanci da dukiyata don ka bani riba don ka kawo riba misali kin ni dauka kare ni to nan ya za a yi a fitar da wato zakka shin shi sandukin ko mu ce asusun shi zai fitar da zakka ko ko mai dukiyar shi zai fitarwa to shine suka ce to nan nan zakkar da shi kamfanin ya fitar to ita ce zakkar mai dukiya an gane ko ma'ana shi kamfanin tunda wakilci aka sa shi idan ya je yayi kasuwanci ya samu riba sai ya fitar da zakkar sannan ya ba mutane riba su ba mu sani ba ban san ko kun gane ba amma zakkar kuɗin da za a ba shi wanda zai yi misali su za a biya su to su ko biyan nan da an kai musu yana da zakka ko bai da zakka bayan shi ma akwai nan tambaya su ma idan suka mallaki dukiya ai dole su fitar da zakka game da abin da sun ka mallaka ina fata an fahimci ni to wannan dai shi dai abin da zamu iya kawowa domin za su ƙara yin bayani akan wasu mas'aloli da suka yi saura to saboda lokacin mu ba yawa ne da shi ba za mu tsaya bakin nan abin da ya saura na fitar da zakkar insha Allahu rabbul alamin sati mai zuwa in akwai rayuwa za mu zo mu dora wallahu ta'ala a'lam malam sai an sake maimaita wannan aya ma ka ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم Na'am, to, wannan ayar mun ɗauko bayani a kanta sai lokaci ya muna halinsa, ko ba haka ba, to a yau za mu ɗora da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan yadda tsarinmu yake tafiya ko mu kawo asbabun nuzul, sannan mu faɗi munasaba, ko ba haka ba, sannan kuma sai mu biyo da sauran waɗansu bayanai da suka da alaƙa da fannoni daban-daban na ilimi. To, ko a yau ma, insha Allah ta'ala za mu fara da faɗin munasaba, sannan mu je zuwa ga asbabun nuzul sannan kuma mu shiga zuwa ga waɗansu matsaloli Allah ya bada jagoranci to wannan ayar idan muka duba cikin mushaf darus sahaba da suka zo fi tanasubi abin da fi tanasubi wa tanasukil ayati an gane ko sai suka ce da Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu wannan ayar bayan Allah ya ce ayi bushara ga mu'minnai ko ba haka nan bane أي بشارة وبشر المؤمنين ثم ينهى الله النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان عن الاستغفار للمشركين سي الله يحنى منظنسة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دكما واتماس إيمان ما أبوتا إيماني دسلوا مغافرة كمشركي حتى لو كانوا أصحاب قرابة لهم قولا سنكسن شيء أنسني وذلك بعد موتهم idan suka mutu an gane ko li anna munasabata zalika annahu qad tabayyana lahum annahum ashabul jahim domin wannan yana nuna bayan sun mutu sun zamanto ƴan wuta sun tabbata wal iyadu billah ina fata an fahimce ni wannan shine abin da suka kawo amma idan muka duba wannan bayanin da suka kawo da sun dan faɗi wani abu kaɗan da ya isa shine cewa an yi bayanin masu imani wa bashiril mu'minin kuma nan an kawo ba a ce wa bashirin ladina yu'minuna ba almu'minina yadullu ala thubut al-ismul fa'il al-ismu yadullu ala thubut kai bushara ga waɗanda suke tabbatattu mu'minnai ne to kishiyar mu'minnai waɗanda ne su kafirai sai aka zo bayani kan kafirai kaga wannan zai fitowa a fili dama wato al'ada ce ta alqur'ani cikin kulliyatul qur'aniyya suke faɗa alqawaidul qur'aniyya yana yin muqabala kuma bainal madhi والذم والترغيب والترهيب أنقالكو وذكر المؤمنين والكافرين أو الكافرين ثم المؤمنين أو النار ثم الجنة أو الجنة ثم النار فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا كاغا أن يزن كافرين أبوغا مسو إيماني نفت أنا فهمتك الآن تتأل القرآن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى كاغني أنكا ونا أنكا ونا نفتا أنا فهمت تشكون قرآن ينا ديوا ينا yin muqabala bain al-madh wa al-dhamm to kaga inda wannan suka kawo da shi kenan kuma an kawo ko da ƴan uwa ne domin al-mu'minun kishiyar suwa ashabul jahim kenan kuma a nuna maka ko da ‘yan uwanka ne na jini ba su da wani abin nan. Idan muka zo cikin littafi na biyu a tahrir wa tanwir Ibn Ashur da ya zo wannan aya ce istinafun an gane ko wato aya ta fara wani bayani ne yace nusikha takhyirul waqi' an shafe zabin da aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo shi ne alwaqi' fi qawlihi ta'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum domin yace fa inna fi zalika taswiyatun bayna an yastaghfira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahum wa bayna Allah yastaghfira lahum shi ibnu ashur ya tafi cewa can an bashi zabi ko ba haka ba yanzu kuma an hana yayin yayi musu istighfari kina an shafe wannan hukunci amma wannan magana tana da rauni dan can ana zancan munafikai ne istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum kaga nan babu zancan ma an ga ya mishi ma babu zancan gafara don haka babu izini wannan al'amuru da a can an gane ko laisa littakhir wato littaswiya ne duk dai ko kayi ko baka yi ba za a gafarta musu ba don haka babu wani umurni da an kai mishi balle a ce an shafe wannan hukunci mun gane wannan da kyau duk da yake ba wai ibnu ashur karamin malami bane a'a idan malami ya faɗi magana za mu azata ne akan sikeli na ka'idodi na ilmi mun gane wannan da kyau ko to sannan kuma ibnu ashur yake cewa da aka zo wannan saboda kissa ta Abdullahi ibn Ubay kan wasu sa tsammanin za ta zama to al'ada ce ta shari'a yace kuma tana yiwa wai an bar zabin alhali ko zabin ba a bar shi ba kinan wannan magana wato babu ta na cewa an bar zabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa wannan lokaci a'a wannan maganar babu ta dan haka dai wannan magana bata kuta su ba munasabar dai wannan ayar da ayoyin da suka gabata shine wa bashiril mu'minin kai bushara ga mu'minnai bayan mu'minai ko sai a kawo bayanin hukuncin wa kafiri wanda shine fitowa a fili amma dan can hukunci hukunci ai shi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ba Allah ne mai umurni ba yace yi dan ya yarda da neman musu gafara nuna mai yake neman musu gafara bai da wani amfani mun gane wannan da kyau to kaga nan ilmul munasabat mun samu guda biyu mun kawo yanzu sai mu zo zuwa ga asbabun nuzul dan asbabun nuzul dama tare da ilmul munasabati yake to nan ne a akwai maganganu masu yawa kwarai da gaske wanda dole sai mun bi su tiryan tiryan saboda dalibin ilimi idan yazo akwai wato waɗannan ayoyin akwai mas'aloli karkashin su masu rikitarwa shi yasa bana son mu yi gaugawa dole mu bi a hankali a hankali har mu samu mu ga mun kare da waɗannan wurin masu sarkakiya bi idnillahi ta'ala Ƙarƙashin wannan ayar idan muka zo cikin tafsiri na Ibn Jariru Tabari, Sheikhul Mufassirin, don da shi za mu fara bayani. Shi ilmu asbabun nuzul, matsalan nassoshi idan suka zo suka cunkushe, sai ka iske nassoshi ko ayoyi ko hadisai ko ayoyi da hadisai sun zo kuma kowanne daga cikin sai kamar ya bambanta da wani. To irin wannan dole sai ka san yadda tariqatul jam'i aw at-tarjih. Ba sani ko muna fahimta ba. To Ibn Jarir Tabari da ya zo bari ka ji abin da ya ce ya ce ikhtalafa ahlut ta'wil ma'abuta ta'wili ma'ana masana tafsiri shi haka yake istilahi alladhi ikhtalafa ahlut ta'wil fi sababi alladhi nazalat hadhihi al-aya fihi ma'ana malamai sun yi sabani dalilin da yasa wannan aya ta sauka to tun da yace sun yi sabani daga nan ka samu mabudin karatu dama ya kawo mas'aloli ikhtalafa ahlut ta'wil ikhtalafa ahlut ta'wil duk inda yace ikhtalafa ikhtalafa ka bi shi sai ka yi karatu daga nan mabuɗi na ya baka sai ka ga magana nawa a akwai shi maganganun ba su karo da juna ba za a yi a haɗa su ko ba za a yi a haɗa su ba ka yi aljin awon tarji za ka samu matsala fiye da matsala ɗari tara da saba'in da bakwai waɗanda ce ikhtalafa ikhtalafa ikhtalafa na baka mabuɗi kyauta ruwan Allah ya ce faƙala ba'duhum sashen malamai suka ce nazalat fi sha'ani abi talibin ammin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta sabka ne game da sha'anin ammin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babbansa Abi Talib kenan ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ga abinda wadansu malaman tafsiri suka ce sai ya kawo asar dama in ya kawo zai kawo asar yace wa qala akharuna wadansu suka ce bal nazalat fi sababi ummi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta sabka ne dalilin mahaifiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, wa zalika annahu arada an yastaghfira laha fa muni'a min zalika ya so neman mata gafara sai aka hana shi sai ya kawo asa kana ji muna ji da kyau ba ni kadai ba abin ga yace wa qala akharuna wadansu suka ce a a bal nazalat min ajli anna qauman min ahli al-iman kanu yastaghfiruna limautahum min al-mushrikeen wannan dalilin saukar wannan ayar shi ne waɗansu daga cikin masu imani muminai sun neman ma wato ‘yan uwansu, ɓambatansu mushirikai gafara, sai wannan aya wato ta sabka, ina fata an fahimta, to kaga magana nawa kenan magana guda uku da aka kawo. Mun gane wannan da kyau, to kenan yanzu ya kawo wannan, ya kawo wannan, ya kawo wannan, shin dukkan waɗannan maganganun za mu iya haɗa su ko ba za mu iya haɗawa ba. to dibo sai ka zo cikin littafi na biyu akwai wani littafi sunansa al-muharrar fi asbabi nuzul al-qur'an al-karim min khilal al-kutub at-tis'a dirasatu al-asbab riwayatan wa dirayatan ta'lif dr Khalid bin Sulaiman ko al-Muzaidi ne ko al-Muzani shi kuma doktora ce da aka rubuta kan asbabun nuzul da yazo karkashin wannan aya bari ka ji maganganun da ya kawo na farko yace sababun nuzul أخرج البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن المسيب كنسعيد بن المسيب رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة كنا كاغا wannan ya nuna cewa ta sauka ne akan wa akan mutuwar Abu Talib yace amma wa akhraja ahmad wa tirmidhi wa an-nasa'i an ali radiyallahu anhu qala sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi wa huma mushrikani فقلت أيستغفر الرجل لأبيه لأبويه وهما مشركان فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى قوله تبرأ منه قال لما مات kaga wannan shi kawai asbabun nuzul guda biyu ya kawo amma da yazo sai yake nuna cewa shi abin da ya dauka game da wannan cewa wannan ayar ta sabka ne game da mutuwar Abu Talib ina fata ana fahimta ta amma asarkin da yake cewa wannan abin nan ta sabka ne saboda waɗansu sun yi neman ma mamatansu gafara daga cikin mushrikai yake cewa shi a wajen shi matsayin shi da'ifi ne ina kaga ya shi yayi yayi tarjihi mun ji wannan magana ta biyu to sai magana ta uku kafin ta ƙarshe magana ta uku akwai wani littafi da aka rubuta akan asbabun nuzul masters ce da aka rubuta a ƙasar Saudiya a jami'a ta Madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi ne ana kiran shi Abdulrazzaq Hussein sai ya ɗauko ayoyin da aka ce Makki da Madina an gane ko da surorin da aka ce Makki da Madina sai mi sai ya tattaro su gaba ɗaya tun daga farkon fatiha har zuwa suratul isra'i sai ya tantance su don saboda ba faɗar maganar makki madaniya ba ko aya makkiya ce ko madaniya yana buƙatar ni dalili sai an tantance to sai ya bi su to shi yasa wannan littafin idan mutum ya same shi masters ce bai yiwuwa ka amfana da shi sai ka bi domin shi tsarin masters ya bi bai bi tsarin littafi ba sai ka ɗauki littafin duk inda ya kawo matsala sai ka rubuta daidai wannan ayar ka rubuta cikin wannan littafi a safha kaza ko da kake zuwa sai ka zo daidai wannan mas'ala saboda shi littafi wanda ajjere ga dalibai masu bincike zaka iya shi ajjere amma littafin da masters ce tana yiwa ayar da aka kawo farkon littafin farkon binciken tana can farkon karshen alqur'ani saboda shi dai mas'aloli ne to shi yasa in kana son ka amfani sai kai sai ka amfani da shi sai kai almuhimmu dai a gurguje a cikin safha ta 569 da yazo wajen ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim yace ta'addadat aqwalul ulama'i fi hadhihi al-aya maganganun malamai sun yi sun yi sabani maganganu sun zo daban-daban fa min qa'ilin innal aya nazalat fi istighfarin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam li ammihi abi talib kaga wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanadi sanadi sabkauran aya neman ma abu talib gafara sababin nuzul na kuma abu na biyu zai nuna muna kamar wannan aya ta sabkami a ina a makka domin abu talib bai zo madina ba yace to wa muqtada hadha an-nuzul ala hasbi fahmihi anna al-aya makkiyya idan kuka aya dole ta zama to mi makkiyya to sannan wastab'ada akharun nuzul hadhihi al-aya fi istighfar abi talib wa dhalika li taba'ud dumani mawt wasu musu ga wannan ba sai wasu ka tafi cewa abin nan wannan aya ta sabkare game da wato mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda bayani zuwa gaba zai yi to da yazo shi bai tafi wajen tarjihi ba sai ce aljam'u baina hadhihi riwayat da yace aljam'u baina hadhihi riwayat sai yace ra'ayu ibnu hajar al-hafiz ibnu hajar shi ibnu hajar yace lam yanzil aqba wafati abi talib mubasharatan wa inna ma kana nuzuluha mutaakhiratan an dhalika bi muddatin tawila shi abu talib yana ganin sanadiyar saukar wannan aya game da Abu Talib amma ba lokacin ta sauka ba sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi hijira sai ayar ta shafi Abu Talib ta shafi kuma waɗanda aka neman ma gafara bayan yayi hijira ko da mun ce mahaifiyarsa ce lokacin da je neman mata gafara mun ji wannan ra'ayi na biyu akwai ra'ayi na Abi Ja'far al-Tahawi mun san shi Imam al-Tahawi mai mushkul al-asar ko ba haka nan bane shi kuma da ya kawo wannan ya ce yana yiwuwa abubuwa daban-daban ne suka faru manzan Allah sallallahu Alaihi sallama yana so ya neman abu talib gafara ya neman masa gafara kuma waɗansu mutane sun neman mutane gafara shi ma ya zo ya nemi gafara ga mahaifiyarsa tana cikin kabari sannan aya sai ta zo ta yi ta yi bayanin na hukumce-hukumce gaba ɗaya sannan imamul wahidi shi ma an kawo nashi taujihi yadda ya zo cewa waɗannan ana iya wato haɗa su akan wannan idan kaga waɗansu sun tafi cewa kawai aya ta sauka ne akan mi akan abi tsali amma a makka ta sauka amma daga baya tun da suratul tauba madaniya ce muna ganewa sai aka ɗauko ayoyi makkiya aka sa cikin mi cikin sura madaniya to a ƙarshe cikin sababul nuzul sai mu zo zuwa ga al-isti'ab fi bayanil asbab shine littafi na ƙarshe da aka zo wajen mata da lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen sun kawo sababul nuzul guda 15 nawa guda 15 amma guda nawa suka inganta daga cikin su guda biyar ne suka inganta daga cikin su mun gane ko to kenan yanzu in ka zo dukkan asar ke in muka duba ko dai a ce sun sabka kan abi talib ko a ce sun sabka kan neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafara ga mahaifiyarsa a lokacin da ya dawo daga gazo ta tabu kamar yadda wadansu ke cewa ko ko a'a wadansu ne suka neman ma ƴan uwansu gafara shine abubuwa ne guda uku ba a fita cikin su to cikin waɗannan asaratin guda goma sha biyar biyar ne suka inganta akwai asar na Sa'id ibn al-Musayyib wanda yayi zance ne kasaf kakan Abu Talib wannan ingantacce ne akwai asar na Ali ibn Abi Talib sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi mai al-muharrar fi asbab nuzul al-Qur'an yace da'ifi ne su kuma waɗannan sun ce hasanun ne saboda mi saboda su sun yi tatabbu'u turuq suka ga ya inganta ina fata ana fahimta ta akwai asar na Abdullah ibn Abbas shi ma ya nuna kanu yastaghfiruna lahum hatta nazalat al-aya kenan shi ma da shi da asar na Ali suna tare cewa wadansu sun neman ma ƴan uwan su gafara muna ganewa akwai asar na Abdullah bin Mas'ud na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi sai da ya kai zuwa ga kabarin mahaifiyarsa sannan neman ta gafara wannan asar na Abdullah bin Mas'ud bai inganta ba duk da yake akwai hadisin neman mu mahaifiyar shi gafara yana cikin sahihi Muslim shi ya inganta amma wanda asar kin shi bai inganta ba ya kamata mu gane wannan akwai asar na Jabir ibn Abdullah ya ce kan Abu Talib tasarka shi asar kin bai inganta ba amma waccan riwaya ta Imam Bukhari ita ta inganta akwai asar na Abu ibn Dinar yake cewa ta sabka ne ga Abu Talib shi ma bai inganta ba duk da yake cewa wancan hadisi na Bukhari ya inganta akwai asar na Abdullah ibn Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya nemi gafara ga baban shi sai aka hana shi kaga wannan riwayar da'ifiya ce bata inganta ba sannan akwai asar na Ali ibn Abi Talib akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mauti Abi Talib cewa kan Abi Talib ne wannan asar suka ce mawdu ne bai inganta ba domin bi domin yana magana ne kan Ali ne ya zuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwar labarin mutuwar ni Abu Talib sanadin sa bai inganta ba duk da ke mun ce lalle sanadiyar su kar wannan aya kan wani kan Abi Talib ne sai asar na Abdullahi ibn Abbas an gane ko wanda suka ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Tabuka ya neman mahaifin shi gafara lalle cikin sahihi Muslim akwai hadisi ingantacce amma wannan riwaya bata inganta ba akwai asar na Ma'mar wanda yake cewa lokacin da mutuwa ta zo ma Abu Talib shi wannan sahihul li ghairihi akwai asar na Qatada shi kuma wannan asar na Qatada da'ifi ne an gane ko domin wasu ne aka ce sun zo sun nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu izini su nemi gafara ga ‘yan uwansu sai ya yi abin nan, aka sabkar da wannan aya. Sai asar na atiyya al'aufi wanda yake cewa lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi sallama ya fito daga Makka ya tsaye akan kabarin mahaifiyarsa. Kaga su waccan riwaya ma'ana zancen ya dawo daga zuwa ta buka shi ya ce ya dawo daga Makka. To wannan riwaya ita ma da'if ya ce bata inganta ba. Sai asar na Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi wanda ya nuna akan Abu Talib ta sarka shi ma bai inganta ba sai asar na karshe na Buraida wanda shi kuma ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen kabarin mahaifiyarsa shi ma wannan asar bai inganta ba me yasa da kawo wannan bayani akwai tsawo kwarai da gaske dalili saboda ka gane in an ka samu nasoshi daban-daban aikin ka na farko shin magana da akwai kan mas'ala kan Abu Talib anan kan mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai magana ta uku wadda ta uku wadda ta shigo daga baya kan mahaifin shi sai kuma waɗansu sun kasance suna nema ‘yan uwansu kafara. Da aka je aka dibi sanadin cewa wannan aya ta sabka kan Abu Talib shi ne abin da fi fitowa karara. Cewa ta sabka don manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nemi ya neman mahaifiyar shi gafara, bai tabbata shi ne sababin nuzulu ba, amma shi hadisin akwai shi, in tabe, akwai bambanci tsakanin riwaya ta inganta da ta zamanto ita ce sababin nuzulu. Asarkin da ke cewa ya ce zai neman mahaifin shi gafara bai inganta ba kwata-kwata, sai asarkin da ce sun kasance suna neman ma ‘yan uwansu gafara, to shi kuma wannan shi ma ya inganta. kaga in ba haka aka yi ba a cikin wannan matsala guda biyu irin yadda muka ci lokaci mun gane wannan da kyau ko to kenan ya za mu yi da waɗannan riwayoyi sai mu ce to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya neman ma Abu Talib gafara duk da yake Ibn Ashur shi ya sai cewa riwaya wannan da'ifiya ce amma magana Ibn Ashur ba za a karbe ta ba don riwaya ce ta Bukhari ta zo cikin Bukhari ta zo cikin Muslim to shi kuma ya za a yi riwaya da ta zo cikin Bukhari da Muslim a ce Ibn Ashur ya in ya da'afa ta kuma ba tare da wani dalili ba tunda ba za mu ce mai bai isa ba amma hatu burhanakum in kuntum sadiqin ba mu ta'assub kaga wannan magana tashi ba ta da karfi to a takaice kullun ka zo cikin mas'ala sai ka san ra'ayi nawa akwai kuma miye dalilansu wane ne dalilin shi ya inganta ko bai inganta ba shin za a iya haɗa ga waɗannan ra'ayukan ko ba za a iya wallahu ta'ala a'lam to dan haka dai a takaicin takaitawa wannan abin da fito karara shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman ba Abu Talib gafara kuma waɗansu musulmai suka suka neman ma ƴan uwansu gafara sai ayat ta sabka ina fata ana fahimta ta amma cewa tana da alaka da mahaifiyar shi ko mahaifin shi ba sababin nuzulkin ta bace kuma asarkin mahaifiyar shi shi ingantacce ne cikin sahihi muslim za mu zo mu bayani akan wannan mas'ala asar na mahaifin shi ya ce zai neman mishi gafara bai tabbata ba to mun gane wannan da kyau yan uwa na dalibai dole sai mun san yadda ake bayani kan bincike kan waɗannan mas'aloli to da yanzu kan sai mu bazu wajen bayani a cikin mas'alolin da suke da alaka da wannan aya Allah ce to ma kana bai kasance ba linnabiyyi ga annabi ko linnabiyyi ga masu karatu da warshi ko ba haka bane eh imamu nafi gakka suka ce an karanta ba yadda kace ba bai kasance ba linnabiyyi ga annabi wallazina amanu ga da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin su neman ma mushrikai gafara in tabe anan ma kana kun san malaman nahau da sarfu sai su ce shi kana fi'ili ne jami'i sarfu bai shiga cikin shi a wani lokacin ba haka ake nufi ba ana iya waznikin shi asalin kana kawana yakunu yakunu gashi an yi waznikin cikin sarfu ma kana an ka ce bai kasance ba a'a ba ana nufin bai kasance ba mun gane saboda mun ka a sarfin cewa sun yi na ana nufin ma kana yanbaghi lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim imam suyuti a cikin littafin sa al itqan fi ulum al qur'an da yazo yana bambanta al qur'ani da ya sabka kusan qur'ani ana bambanta shi akwai makki akwai madani akwai hadari akwai safari wanda ya sabka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan balaguro da wanda yana kan gida akwai ashita'i akwai as-saifi wanda ya sabka lokacin sanyi da lokacin zafi to amma in an ka faɗi wannan ba shi ke nuna duk abin da an ka faɗa zaka karɓa ba da yazo ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu sace akhraj at-tabrani wa ibn mudawayh an ibn abbas annaha nazalat lamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'tamiran wa habita min saliyati usfan fazara qabla ummihi wasta'zana fil istighfar laha kaga ya nuna cewa wanga aya ta sabka ne akan balaguro to amma sai malamai suka ce cewa manzo Allah sallallahu ya fita ne akan balaguro zai umra shine sababin nuzulkin wannan aya malaman da suke tafiya sun kace wannan asar da'ifi ne ibn kathir da ya kai ce hadha hadithun gharibun wa siyaqun ajib kaga kenan wannan bai inganta ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanya ne ya fito daga umra ya karkata zuwa ga kabarin mahaifiyarsa duk da yake hadisi na sahihi muslim ya tabbata cewa yayi ne ya je wajen kabarin mahaifiyarsa mun gane wannan da kyau to yanzu sai kuma mas'ala ta gaba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu kadiba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil na imam suyuti yace ma kana lin nabiyyi fihi tahrimu ad-du'a lil kuffar wannan aya tana nuna haramun ne aimi a neman makafiri gafar bil maghfirati ahya'an wa amwatan ko suna dare ko sun mutu domin ko suna dare ba a ce Allah ya gafarta musu intabe sai dai a ce ni Allah ya shiryar da su in suna da rai ce sace ahya'an wa amwatan yace wastadalla man ajaza halil ahya'i wasu daga cikin malamai suka ce a'a in suna da rai ana irin musu gafara sai yace sun kafa hujja bi qawlihi min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim tunda Allah ce min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim shi ko bai bayyana gare ka su yan wuta ne sai mi sai sun mutu malamai akwai aiki yace li anna zalika sarihun fi annahu ba'da al-maut shine bayan mutuwa tunda min ba'di ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim amma zance mafi inganci shine kace Allah ya shiryar da su amma cewa Allah ya gafarta musu to wannan mi wannan kuskure ne domin kamar ka ketare ni kace Allah ya shiryar da su in sun shiryu sai kace ni Allah ya gafarta musu amma in kace Allah ya gafarta musu ba su shiryu ba to kuma Allah bai gafarta musu ba domin duk wanda yake akan kafirci istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum min tatmi zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi kenan ko wanda yake kafiri ba a neman mishi gafara ina fata an fahimce ni to da haka ne zance mafi inganci mu dai abinda muka dauka shine in mahaifan mutum suna da rai ko wani mutum ma yana da rai kafiri ba za a ce Allah ya gafarta masa ba sai dai a ce mi Allah ya shiryar da shi mun ji wannan da kyau to dan haka aiki ya koma sabo ma kana lin nabiyyi bai dace ga annabi ba wallazina amanu da waɗanda suka yi imani an gane ko ya ce ibn as-sa'di sheikh nasiruddin as-sa'di da yazo karkashin wannan aya yace ma yaliku bai dace ba wala yahsun bai kyautata ba bai yi kyau ba kenan lin nabiyyi ga annabi walil mu'minina bihi da waɗanda suka yi imani da shi an yastaghfiru lil mushrikin su neman ma mushrikai gafara ai liman kafara bihi ga wanda ya kafirce ma Allah kenan wa abada ma'ahu ghayrahu kuma ya abauta ma wani Allah walau kanu uli qurba ko da sun kasance ma'abuta kusanci ne na zumunci min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya bayyana gare su annahum ashabul jahim domin cewa su ɗan wuta ne yace fa innal istighfara lahum fi hadhihi alhal neman musu gafara a wannan hali ghalatun kuskure ghairu mufidin abu ne wanda bai da fa'ida fala yaliqu bin nabiyyi wal mu'minin bai dace da annabi ba da muminai li annahum idza matu ala shirk domin su mushrikai idan suka mutu akan shirka aw ulima annahum yamutuna alaihi ko ko an ka san za su mutu akan shi to kaga da magana sai wani ce ah ji sa'adi babban malami ya ce wai an san za su mutu akan shi ko ba haka nan bane eh ko ba haka nan bane a a sa'adi ba kuskure ba malami ne yana da hujja Allah na iya yin wahayi ga annabi ya ga mai wani ba zai yi imani ba tabbat yada abi lahabin ما أغنى عنه ماله سيصلى نارا وامرأته في جيدها kaji an ce da Abu Lahabin da matar shi ƴan wuta ne an gaya ma annabi shi yasa suka kasa yin imani tare da kiyayyar da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani ba wahayi bane da sun ce sun yi imani koda da ƙarya da suka rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da wahayi ana ni ana ganewa wa uhiya ila nuhin أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبدأ بما كانوا يفعلون ana iya ganewa kenan mun gane ko shi yasa in kaji malami ya faɗi magana kakka zo ka ce ya aka yi faɗi wannan magana yace to faqad haqqat alaihim kalimatul azab kenan in an san za su mutu akan kafirci kalimar azaba ta tabbata gare su wa wajaba alaihim alqulud fi nar wato tabbata a cikin wuta ya wajaba a gare su Allah kai mun tsari wa lam tanfa fihim shafa'atu shafi'ina kuma ceton mai ceto ba zai amfane su ba wal istighfar al mustaghfirin kuma neman mai gafara ba zai amfane su ba tunda su riga sun mutu akan kafirci kenan sai kai kai aikin banza mun gane wannan ko wa aidan as-sa'di yace kuma fa innan nabiyya domin shi annabi wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi alaihim an alaihim an yuwafiqu rabbahum fi ridahu wa ghadabihi ya zan tilas akan su kamar su dace su bi abin da Ubangijinsu yake so fi ridahu cikin yarda Allah. Yarda Allah kuma Allah bai yarda ba a neman mu mushriki gafara, amma Allah ya yarda a neman mu mumini gafara. Kenan in Allah abin da Allah ya yarda da shi su yarda da shi, abin da Allah bai yarda da shi ba yake fushi da shi su ma su yi fushi da shi. Wai walu man walahu su jibinci wanda Allah ya jibince shi, shi ko mumini ne Allah ya jibinta, ko ba haka nan bane. wai wa adu man adahu Allah kuma su yi adawa da wanda Allah ya adawa da shi kuma kana fa inna Allah aduwwun lil kafirin kuma haka nan bane sannan kuma Allah waliyul ladina amanu ina fata an fahimce ni yace wal istighfar minhum neman gafara ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai liman tabayyana annahu min ashabin na ga wanda ya bayyana cewa shi dan wuta munafil lidalika kaga ya kori su yadda da wanda Allah ya yarda da shi su kyamace wanda Allah ya kyamace ya kyamace shi an gane ko yace to munafil lidhalika munaqidun lahu yana warware cewa su yi muwafaqa da Allah domin suna son su nemi gafara ga mutumin da Allah bai yarda da shi ba su nemi masa gafara yace wala in wujida istighfar min khalili ar-rahman ibrahim alaihi salam li abihi fa innahu to sai ce to kenan ko da an samu istighfari daga annabi ibrahim saboda kaza wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min kenan kaga na an nuna musu ga dalilin da yasa shi yasa ayar da ta zo cikin suratu al-shura take cewa wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard sai sun ce a ai an ce al mala'ikatu wai sauran mala'iku ne amma mala'ikun da suke dauke da al'arshin Allah alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lil ladina amanu wai wai saboda wadancan manyan manyan mala'iku ne lil ladina amanu amma sauran mala'ikun kanana wal mala'ikatu yastaghfiruna liman fil ard wannan kuskure ne su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun can wal mala'ikatu wa yastaghfiruna liman fil ard a cikin suratul shura am ne sannan kuma yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lil ladina amanu khas ne to sai ka dauke shi ka hada shi akan wannan ka taba cewa mala'iku sun neman mu mushriki gafara ko kuma annabi Ibrahim ya neman mushriki gafara don Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya nassi dole sai an hankalta ma ina lillahi shi ba zai yiwa ba kawai ka ja nassi ka ce ka ja baka tsaya ka hankalta ma ka'idodi na ilimi ba kashi sai ka afka cikin kuskure kuma daga baya ko ka gane kuskuren kake ba za ka iya dawowa ba musamman in ka yada mas'ala ka ce kaza ne to fa in an ka gano kuskure ne shi dan ga cewa to bi itan tawili dai ha aminci kakka yadda Allah kai mu da tsari ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen su neman gafara ga mushrikai ka gane ko me yasa Allah bai ce li abi talib ba sai ce lil mushrikina saboda a baka mafhumul illa dalilin da yasa aka hana a neman mishi gafara menene al-shirk to don haka ta shafi abi talib ta shafi kowane irin mushirci yasa alqur'ani yana da wani uslubi mu rike shi da kyau da duk an dauki wannan uslubin duk abin nan mahkama ta duniya an gane ko inda za a yi hukunci da irin wannan uslubi na alqur'ani da ba za a samu matsala ba alqur'ani bai damu da zatinka ba da kabilarka da yarenka da zamanin da aka yi ka da yankin da aka yi ka alqur'ani abu biyu yake hankalta ma wato sifarka ba ta halitta ba don Allah shi halitta ka yadda yake su sifarka ta wadda kake aiki da ita da kuma aikin da kake yi kenan almushriku da kuma ashraka azzalimu da zalama to qur'ani galibi sifofi yake kawowa me yasa yake kawo sifofi saboda duk mutumin da ya aikata irin wannan aiki zai shiga kaga an yi ikhtisarin sunayensu da ba a kawo sifa ba da mutum biliyan na mushriki na akwai a wanda zamani sunayensu ɗaya muka ce mu rubuta ai mun samu matsala zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushriki nawa akwai sunayensu akwai matsala amma an ka ce lil mushrikina fa hiya sifa tantabiqu ala man tawaffarat fihi hadhihi shurut sannan an yi ikhtisari na biyu kuma za a dauka illa mushrikin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikin zamanin annabi Adam mushrikin akwai shi mushrikin zamanin annabi Nuhu mushrikin zamanin mushrikin zamanin a yanzu nan mushrikin yanzu mushrikin gobe mushrikin jibi mushrikin gata har kiyama ta tsayu mushriki mushriki mushriki mushriki la yajuzu istighfar lil muslim wannan shine uslubi dan haka mun ba ruwan mu in aka kawo mutum mi ka aikata ko ko kai mai gaskiya ne ko makaryaci shikenan inda hadal mushkila da an yi aiki da wannan da duniya ta zauna lafiya amma wani liba kadai zai yi sai ce a kai wancan fa naji an ce dan gari kaza na kasan duk in iska ne ba a ɗan haka nan ka ce duk ‘yan gari kaza duk ‘yan iska na duk ‘yan kabila kaza duk ‘yan iska na duk ‘yan ƙasa kaza duk ‘yan iska na duk ‘yan kaza ‘yan iska na haɓa gaba wannan hukuncin ya yi da mu yi sannan ya yi muna yawa to Allah ya shirya da mu walau kanun uli qurba wanda jumla ce haliya kamar yadda zo cikin asar na mawatta na Imam Malik a'tu as-sa'ila walau ala farasin kinin jumla ce haliya ko da sun kasance makusanta ba kusancin su ake kallo ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in zaka fara da'awa wa anzir ashiratak al-aqrabin a fara da na kusa min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa su waɗannan ƴan uwansu ashabul jahim ma abuta wuta an yi sabani a wani lokaci ne ya bayyana gare su annahum ashabul jahim an gane ko wasu suka ce ya bayyana ga annabi Ibrahim annahu ashabul jahim shine lokacin da baban shi ya mutu muna ganewa lokacin da mahaifin shi ya mutu akan kafirci ya bayyana gare shi waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a bai bayyana gare shi ba cewa baban shi ya mutu annahu ashabul jahim sai ranar tashin alkiyama ana gane ni sun ka ce wai annabi ibrahima bai san baban shi ba cewa yana daga cikin ashabul jahim sai ranar tashin alkiyama zai bayyana gare shi cewa annahu ashabul jahim min ashabil jahim yana daga cikin mutanen da suke yan wuta wannan magana ta yi rauni an gane ko ibnu jarir at-tabari ya rajjaha cewa annabi ibrahim ya san baban shi annahu min ashabul jahim tun daga nan duniya an gane ko sheikh nasiruddin al-albani muhaddith al-asr a cikin littafin sa ahkamul janaiz ya tafi cewa annabi ibrahim ya gane baban shi an gane ko annahu min ashabil jahim tun anan duniya sun kawo asar cewa wai Allah zai tada annabi Ibrahim ya tada da baban shi sai ga baban shi kamar wato kamar bai san dan wuta bane sai ya ce mai ka zo ka kama hikwayya ma'ana yake nan ya kama kuibin shi ku ya kunshi guda biyu ana gane ko sun ka ce sai ya zo sai ya kama dabbaihi ma'ana sai ya kama nan an gane ko ko da annabi Ibrahim yake juyawa sai ga an juyar da masa halitta an mai da shi wata halitta to lokacin nan ne zai gane cewa makiyin Allah ne fa ya tabarra'u minhu wannan magana tana da rauni ba ta inganta ba kenan don haka annabi Ibrahim ya gane baban shi ba mutumin kirki bane tun da mi tun daga nan duniya dama yayi neman masa gafara falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu tabayyana lahu منذ fi dunya laysa fil akhirah sai Allah subhanahu wataala ce inna Ibrahim ko min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sai Allah ce wa ma kana istighfaru Ibrahim mutaka wannan aya
وما كان استغفار إبراهيم إلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم
to kamar yadda muka saba wani lokaci za mu faɗi ɗaiɗaikun kalimomi ko ba ka da bane sannan mu kawo sababin nuzul sannan mu kawo almunasaba ko ba haka da bane to yanzu za mu fara da karanta ɗaiɗaikun kalimomi saboda ɗalibi yana da kyau ya san ma'anar kalima ɗai bayan ɗaya yana daga cikin abin da ke ba ɗalibin da ya karatu a ƙasashen larabawa wahala bai yi karatu a gida ba wajen malamai fassara kalima ɗai bayan ɗaya kuma duk wayonka in baka koyi fassara ba a gida wallahi sai an gane ka da kaga mutum yana mu'aya fassarar kiduhu sai ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkuru allaha katiran la'allakum tuflihun to jama'a dai waga aya abinda Allah shi nuhi in an haɗu da kafirai ka ai gudu wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadab min Allah ai wanda duk ya juya to shikenan ya dawo cikin hushin Allah Allah bai son ai gudu a'a mi aka nuhi wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan mi aka nuhi da mutaharrifan liqitalin sannan mi aka nuhi aw mutahayyizan ila fi'a ka tsaya ka koyi fassara da yarenka lughatu tawasul bayna al-muallimi wa talib lughatu tawasul bayna ad-da'iya wal mad'uwi dole ka iya fassara domin in ba haka ba sai dai ka tsaya a cikin aji inda za a buɗe malik tahi da larabci ka iya bayani tun larabci ne to mu ko mutanen mu suna buƙatar yaren su kuma ka fassara kalimar yadda take amma ba ka tauce za ka yi ba ni an mutahayyizan da Hausa ni an mutaharrifan da yaren Hausa nan muna magana ne da yaren Hausa ko ba ta bane in kuma wani yare ne ya ake nufi da wannan yaren sai mutum ya ce ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali bai hishe ka mu ga mutum na gaskiya mu ga mutum na gaskiya kalima tana son a bita dai bayan dai akwai sharhul mufradat su kanku da larabcin akwai sharhul mufradat akwai tafsirul mufradat akwai tafsirul ijmali to dan ina da kace ita kalimar ba za a fassara ta ba sai dai a wuce wannan ba zai yiwu ba to mu zo cikin jalalai dama shi ne muka ɗauka yace wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi istighfarin da annabi ibrahim yayi ga baban shi bai kasance ba illa an mau'idatin sai kawai alƙawali ne an gane ko sai saboda wani alƙawali an tana iya ɗaukan ma'ana ɗai ɗai ɗai ɗai har ma'ana kusan bakwai a cikin larabci kuma yanzu babu lokacin da zamu kawo su kenan dai rendezvous mu sai sati mai zuwa illa an mau'idatin wanda an sababiyya ce illa bi sababi mau'idatin wasu kuma sun kace an bi ma'ana ba'da illa ba'da mau'idatin wa adha'iyya shikenan sai dan saboda alƙawalin da yayi ma babansa alƙawalin da yayi ma babansa shine bi yace bi qawlihi sa'astaghfiru laka rabbi an gane ko shine alƙawarin da ya masa in ka diba cikin adwaul bayan fi idahi alquran bil quran na al-sheikh al-allamah alquran alquran muhammad al-amin shankid yace alƙawarin da yayi shine gashi nan sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya an gane ko yace to raja'a an yuslima annabi ibrahima ya sa tsammani cewa baban shi zai musulunta amma falamma bayyana lahu lokacin da ya bayyana gare shi qarara annahu aduwwul lillah cewa shi baban nashi an gane ko makiyi ne ga Allah tabarra'a minhu ko sai yabbar annahu aduwwul lillah bi mautihi ala al-kufr ya mutu akan kafirci sai yace tabarra'a minhu sai annabi ibrahima yabbarra yabbarranta daga gare shi ya kubuta ya nisanta ya raba kayan shi da shi kuma haka ba yace wa taraka listighfara lahu sai ya daina neman masa gafara kwata kwata sai Allah ce inna ibrahima lalle tabbas annabi ibrahima ko ba haka ba la awahun yace kathiru tadarru kathir mai yawan at-tadarru kankan da kai kankan da kai kaji Hausa ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون أن أندكي متني من يوان أن أندكي والدعاء كما من يوان الدعاء شيني أبن دعك نهي لا أواه سيأنك حليم شيني صبور من يوان حقري على الأذى أكن تنتبه ita duniya dole sai dai ka hakuri a cutar da kai domin ba a farko a ji daɗi ba in ka ce ga inda za ka ba a cutar da kai to ka haukace a bakar hankali mutumin da yake tunanin akwai inda zai je ji daɗi a duniya san fursan wallahi ba dai duniya ba shi yasa da kaga mutum na yawan canza sana'a bai san abin da duniya ba ya da ya ga sana'a wai akwai matsala ya canza sana'a kwana biyu shi ne duk duk wani mai kuɗi a duniya duk wani mai kuɗi a duniya kaga ya tara gidaje ya zan biloniya cikin sana'a in ka zo ka tambaye shi wannan sana'ar ya take sai ci maka sai hakuri ko baka nan bane babu sana'ar da zaka zo a ce maka marhaban marhaban ana samun kuɗi a wannan duniya ce ma akai sai an yi hakuri shi yasa mutumin da bai da hakuri kullun sai shi ta sakin mata matar da ba ta da hakuri kullun sai ta kashe aure wai ita tunanin ta kai akwai inda za a je duniya a zamana lahiya Allah ya ce wa ƙulna bitu ba'dukum li ba'dil adu in ka tsaye maka wallahi sai ka shawo dan can da aka koro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka tsaye Madina sai ka ci wuya don akwai su Abdullahi ibn Salul sun zama a can can ba akwai matsala in ka zo Niger wallahi akwai matsala in ka tsaye Azarka akwai matsala in ka tuma sama akwai matsala in ka yi rabe kashkashin kasa akwai matsala haka duniya take shi yasa ba yadda za ka yi ka tsere wa matsalolin duniya sai ka zama tu sabur ba komai ake magana kan shi ba ba komai ake mai da martani ba ba komai ake ɗaukan mataki kan shi ba a'a rayuwa ana hankaltawa shi in ba haka ba wallahi za a haukatar da kai shi yasa abubuwa na rayuwa ana bin su ne a hankali inna ibrahima lalle ibrahim la awahun mumkin kathiru tadarru'i wa du'a halimun yace saburun ala al'ada mai yawan hankuri ne akan cutarwar da aka yi masa wannan ayar akwai bayanai kan ba mu kawo su ba an ba bari mu kawo wato abin nan eh ilmul munasabat kakashin wannan aya domin babu asbabun nuzul akan ta domin tana da alaka ne da ma kana din nabiyyi wal ladina amanu wa ma kana istighfaru ibrahima kenan nan ba a cewa sababun nuzul tunda ba wata aya ce da ta zo da wani bayani daban ba tana cika bayanin da ayar da ta gabata ne ta zo kidan suna tare mun gane ko ibnu ashur yace da an ka ce wa ma kana istighfaru ibrahima ma'tufatan ala jumlati ma kana lin nabi yace wa hiya min tamamil ayati bi itibari ma fiha min qawlihi walau kanu uli qurba iz kana sha'nu man la yanbaghi li ma la yanbaghi li nabiyina alayhi salatu wassalam alla yanbaghi li ghayrihi min ar-rusul alayhi salatu wassalam to tunda abinda bai dace ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai dace ga dukkan annabawa ba kuma wani zai iya fakewa da cewa ai annabi Ibrahim an babu labari yayi ko haka nan bane can cikin wadansu surori an wani annabi Ibrahim ya neman mai ibon shi gafara ko yace qala sa astaghfiru laka rabbi ko baka rabi innahu kana bi hafiya sannan cikin suratu Ibrahim rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab to tun da haka nan ne kan wani ya cike fake da wannan ga ayatun cikin suratul mumtahana qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'a id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla ibrahim li abihi wannan bai ciki eh bai shigo ba l'exception confirme la règle mun gane ko to dan haka sai ta zamanto aqafina ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba to in kun fake da ƴan uwanku wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mawidatu wa adha iya shi ma baban shi ai uli qurba na ku to kakka fake da wannan ina fata mun fice ni kenan sai ta zamanto ma'tufatun ala ma kana lin nabiyyi masu littafin abin nan mushaf na darus sahaba da suka zo wajen wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi sun kace walam ma dhanna al ba'd lokacin da wadansu mutane suka yi zato anna ibrahima cewa anna ibrahima qad wa'ada abahu an yastaghfira lahu cewa dama yayi ma baban shi alƙawalin zai nemi masa gafara anna fi dhalika hujjatun lahu sai suka fara ambalin wannan hujja ce gare su an gane ko fa abana allah anna dhalika kana lil wa'd alladhi bainahuma kenan alƙawari da akwai tsakanin annabi Ibrahim da baban shi zai neman bishi gafara ya suka ce kenan falamma zahara li ibrahima lokacin da ya bayyana ga annabi ibrahima anna abahu aduwwun lillahi cewa baban shi makiyin Allah ne li mautihi alal kufri cewa ya mutu akan kafirci tabarra'a minhu sai ya barranta daga gare shi kenan wannan yake nuna cewa wannan aya tana da alaka da mi da ayar da ta gabata ta fuskar cewa mi ta fuskar cewa annabi Ibrahim da anka ce ya neman mamawansa gafara lokacin da ya bayyana gare shi maki ne da Allah ya mutu akan kafirci ya bar daga gare shi dan haka baka da hujja ka fake da abinda annabi Ibrahim ya aikata kuma ko ka dauki wannan aya ta cikin suratul mumtahana illa qawla ibrahim li abihi ko baka nan bane la astaghfiranna laka yace mi wama amliku laka min Allah min shay kaga illa qaula ibrahima wannan ba a ce ku koyi da shi ba to kaga ka zo sai ka fake ka ce a'a ai annabi ibrahima ya neman mu baban shi gafara dan saboda mu ma haka zamu neman mu iyayen mu gafara to wannan bai yi ba shi yasa ma abin nan ibnu jarir at-tabari da yazo yace falan ma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi wadansu sun kace tabayyana lahu aduwwul lillahi في الدنيا وقال آخرون معناه تبين له في الآخرة يتي وسنك تي الآخرة هيا كاو أثر دقا أبن يكي تيوا النبي إبراهيم إذن يزور على تاشن القيامة زي زو سيد إذا إسك بابنشي واتو أكن سراتي إن ذا أكي تراوى إني آمرك في الدنيا فتعصيني معنى baban annabi Ibrahim zai ce mishi ina umurtaka a duniya kana saba mini walastu tarikuka al-yawm kuma koyo bazan barka ba wai annabi Ibrahim kace ma wanshi a cikin abin nan yace fa khudh bi hiqwayya ka kama hiqwayya ana cewa haqwun ana cewa hiqwun jam'in shi ahqa da larabci ina fata an fahimce ni kenan ka kama kuibi na al-kashfu nan yace fa ya'khudhu bi dhabaihi ad-dhabau sunan kura ce mai cin mutum wani nau'i na kura ana ce mai zaba'u sannan azzabu'u damci kenan ya ce ya kama nan nashi shi ko sai kama mi sai ya kama nan sun ka ce fa musikha dabu'an kaje wani larabci wai sai aka mai da shi kura fa idan ra'ahu qad musikha tabarra'a minhu wai so kacin nan na annabi Ibrahim a farfajiyar kiyama in ya gaba ban shi ya koma sai ya bar sa gare shi wannan asarkin bai inganta ba mi ibnu jarir tabari yace وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول الله وهو خبره عن إبراهيم أنه لما تبين له أن أباه عدو أن أباه لله عدو تبرأ منه وذلك حال علمه ويقينه أنه لله عدو وهو به مشرك وهو حال موته على شركه ibnu jarir tabar ya ce zance tabbatacce shine lokacin da baban shi ya mutu ya tabbatar da cewa shi aduwwul lillahi ne ba a zancen ranar tashin alkiyama lokaci ya kai ba mu ƙara bayani ba abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana sai sati mai zuwa ran lahadi insha Allah ta'ala in muna cikin masu rai subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh